الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na 29 ga watan jumadal akhira hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da 11 ga watan 1 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidil bukhari da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin mukhtasar zadil ma'ad littafi ne wallafar babban malami ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wanda al-sheikh muhammad ibn abdul wahab ya takaita littafin cikin mujalladi guda Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi wannan kuma shine darasi na 26 a cikin darussan da ke gudana a cikin wannan littafi mai albarka idan za ku iya tunawa darasin da ya gabata na ƙarshe mun shiga bayani akan abin da ya shafi zakka inda malam ya gaya mana nau'o'in dukiyar da ake fitar da zakka a cikinsu nau'o'i ne guda hudu kuma an taƙaita su a matsayin su ne ababen da za a cirewa zakka saboda su ne bukatar jama'a bukatar mutane ta fi tsananta a kansu mutane ba za su iya rayuwa ba babu waɗannan abubuwa nau'i na farko shine azzar thimar ma'ana amfanin gona hatsi da kuma 'ya'yan itace nau'i na biyu kuma dabbobin ni'ima raƙuma shanu tumaki da awaki sai kuma nau'i na uku shine kuɗi domin ya ce mana azhab wal fidda kuɗi kenan nau'i na hudu kuma shine kasuwanci kowane iri ina fata an gane to musulunci ya wajabta fitar da zakka a duk shekara sau ɗaya idan shekarar da kuɗin ko dukiyar ta kai nisabi irin wannan shekarar lokacin ya zagayo to mutum zai ba da zakkar dukiyarsa musamman dukiyar amfanin gona hatsi a dukiyar dabbobi da dukiyar kuɗi da kuma na kasuwanci banda abin da ya shafi amfanin gona shi amfanin gona shari'a ta takaita zakkarsa a duk sanda aka girbe shi don ka iya samun wani lokaci a iya yin shuka sau biyu a shekara an shuka an ɗebe amfanin an kuma shuka wani an kuma ɗebewa a tattare da haka akwai hikima mai tarin yawa domin talakawa za su samu karɓar zakka sau biyu idan mutum manomi ne to mun karanta cewa duk sanda ainihin wato mutum ya mallake ko kuma ya noma amfanin gona da ya kai kwano uku. gero shinkafa dawa alkama masara da sauransu to daga kwano 300 lissafin zakka ya fara ƙasa da 300 ba zakka daga 300 har zuwa ko tan nawa mutum ya noma ko buhu nawa mutum ya noma ko dami nawa mutum ya noma daga 300 har zuwa wannan adadin idan noman damuna ne zai kasa wannan abun da ya samu gida goma zai ɗauki kashi ɗaya tak ya bawa waɗanda Allah ta'ala ya ce a bawa idan kuma noman rani ne ya sha wahala ya sai fetur ya zuba wa injin ban ruwa ya biya kuɗin kaza ya wahala fiye da noman damuna da ya shuka Allah ya bawa amfaninsa ruwa to yanzu wannan shine ya wahala to idan ya noma abin da ya kai kwano ɗari uku zuwa sama to shi kuma zai kasa gida ashirin ya ba wa waɗanda Allah ta'ala ya ce a ba zaka kashi ɗaya tak kaga akwai bambanci tsakanin damuna noman damuna da noman rani wannan wani sauƙi ne musulunci ya kawo wa ainihin wato manoma sannan idan abin da mutum yake da shi na dukiya dabbobi ne to mun karanta a darasin da ya gabata cewa idan Allah maɗaukakin sarki ya azurta mutum da raƙuma to babu zakka a kansu har sai sun kai guda biyar in sun kai biyar din ma ba daga cikinsu zai fara fitar da zakka ba zai ba da zakkar akuya ne kuma har sai sun kai guda tara yana ba da akuyan nan guda ɗaya duk shekara da sun kai goma zai koma yana ba da awaki biyu har su kai sha hudu da sun kai sha biyar zai koma ba da awaki guda uku har sai sun kai sha tara yana ba da awaki uku da sun kai ashirin zai koma ba da awaki guda hudu har sai sun kai ashirin da biyar to daga ashirin da biyar ne ake ganin ya fara yin ƙarfi to a lokacin da ake so ya ba da zakka daga cikin raƙuma ɗin kuma in ya fara za a ga in ka bibiya za a ga daga ashirin da biyar ɗin har sai sun kai talatin da biyar yana ba da nau'in raƙumi ɗaya har sai sun kai talatin da shida lissafin yake canzawa zuwa arba'in da biyar arba'in da biyar har zuwa arba'in da shida haka har zuwa sittin har zuwa casa'in har zuwa ɗari da ashirin har zuwa lokacin da aka ce kawai duk guda arba'in a ba da nau'i iri kaza duk guda hamsin a ba da nau'i iri kaza raƙuma sun yi yawa don haka ba za a iya cewa a bi wancan lissafin ba kawai a zauna a yi lissafi dukiyar ta yi yawa to bari a yi wa mutum ragi na abin da zai bayar na zaka don haka duk guda hamsin a ba da ainihin wato a hikka duk guda a duk guda arba'in a ba da hikka duk guda hamsin a ba da jaza'a kawai shi kenan haka za a ba da zakarsu su kuma muka ce shanu sai sun kai guda talatin suka kai zakka to da zarar sun kai guda talatin din nan za a dinga bayar da tabi'i wato dan maraki ba za a daina ba da wannan dan marakin ba har sai sun kai guda arba'in in sun kai arba'in sai kuma da dinga ba da musinna sai ya zamto ir shanu sun yi yawa su ma duk talatin tabi'i duk guda arba'in musinna shikenan an gama da matsalar su sai kuma ƙananan dabbobi irin tumaki da awaki su kuma sai sun kai guda arba'in sannan za a ba da guda ɗaya daga nan ba za a canza daga ba da guda ɗaya ba har sai sun kai ɗari da ashirin da ɗaya to za su koma awaki guda biyu har sai sun kai ɗari biyu da ɗaya za su koma awaki guda uku har sai sun kai ɗari uku to ɗari uku da ɗaya an kuma yi masa rage duk guda ɗari ya bada akuya guda ɗaya duk guda ɗari ya bada akuya guda ɗaya ina fata an gane قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة العبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض وفوق هبن لبون وبنت لبون وفوقه الحقة وال وفوقه الحق والحقة وفوقه الجزع والجزعة وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى أن يصل السن إلى منتهى فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادات عدد المال مالك ثم سننكما إنه يند الأمر زكنا يكي لما قدر السن هذا الواجب yayin da shari'a ko Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara shekarun da wannan zakar idan dabbar mutum ta kai kaza to Allah ya kaddara shekarar wato ya kaddara shekarar da za a bayar na wannan wajibin dukiyar da ta kai wannan zakka fi ziyadati wan nuqsan wajen karuwa ko ragi bi kasarati bi hasabi kasarati al-ibl wal gwargwadar yawan raquma wa qillatiha da kuma karancin su min ibn makhadin misali sai mutum ya zamto yana da raquma ma'ana abinda malai yake nufi anan Allah maɗaukakin sarki kuma dabbar da za a bayar in raƙuman sun kai kaza, ‘yar shekara kaza. Ma'ana ana kallon yawan raƙuman da kuma yawan shekarun wadda za ka bayar ɗin. Idan raƙuman suna da yawa, to wadda za ka bayar shekarunta za su yi yawa. Idan raƙuman ‘yan kaɗan ne, shekarun wadda za ka cire ɗin ka bayar su ma za ka gaba ‘yan kaɗan ne. an kaddara abubuwan raƙuma kaɗan wadda za a bayar ba za a ce ka duba mai kuɗi da yawa ka bayar ba a a raƙuman da yawa to kuma ba za a ce ka duba wata 'yan mitsitsiya ka bayar ba duk an a'auna cewa ga yanda in raƙuman su 'yan kaɗan ne ga irin wadda za ka bayar in raƙuman da yawa ne ga irin wadda za ka bayar sai aka kasa abin idan kana da raƙumi guda ashirin da biyar sai aka ce za ka ba da ibn mahab ibn mahab shine da hausar zaure suke cewa ɗan mai naƙuda shine ibn makhadin ɗan mai naƙuda abinda ake nufi sai ka mallaki raƙumi ashirin da biyar to wanne za ka cire in za ka ba da zakar raƙuma ashirin da biyar yanzu kam alhamdulahi raƙuman ka sun kai ashirin da biyar kuma sun shekara guda a hannunka suna ashirin da biyar ɗin to yanzu ka tashi bayarwa sai ka ba da ibnu makhadin ibnu makhadin shine dan mai naƙuda yanzu shi an yaye shi an samu cikin kaninsa ga uwaccan tana naƙuda za ta haifi kanin shine ibnu makhadin an gane ko to yanzu shi za ka ɗauka ka bayar su da an ce musu su masu kiwon da an gaya musu haka sun san wanne za a bayar kai ne yanzu tunda baka da ilimin abin an ce ibnu makhazin sai ka dauka dan shekara nawa su ba ma sa gane shekaru da an ce musu dan me naƙuda sun san wanda an yaye shi har an samu cikin kanin sa gashi nan ma uwar tana kokarin haifar kanin to shi wan shine ibnu makhazin sai a bada shi shine wanda ya cika shekara ɗaya cif ya shiga cikin shekara ta biyu wa bintu makhazin ko kuma a bada bintu makhazin an gane ko ko ibnu makhazin ko bintu makhadin dan mai naƙuda ko ‘yar mai naƙuda duk ɗaya ne wadda ta cika shekara ɗaya ta shiga cikin shekara ta biyu ko wanda ya cika shekara ɗaya ya shiga cikin shekara ta biyu wannan shine raƙumin da za ka ba da shi zakka na raƙuma ashirin da biyar sai kuma wata shekara an gane shi za ka yi ta bayarwa har su kai ashirin da shida da bakwai da takwas da tara talatin talatin da ɗaya da biyu da uku da hudu har sai sun kai talatin da biyar wannan guda ɗayan shi za ka yi ta bayarwa ibnu makhadin ko bintu makhadin to idan raƙuma suka kai talatin da shida kaga adadin su ya ƙaru to yanzu kuma ba za ka ci gaba da bada binu makhadin ko bintu makhadin ba sai a ƙara ma adadin shekarun wanda za ka bayar shine wa fauqahu wanda ke sama da wannan a jerin shekarun raƙuma ibnu labunin ɗan mai shan nono wa bintu labunin da kuma ‘yar mai shan nono, ma'ana an haifi ƙaninsa yana shan nono, to shi wan za a bayar. An haifi ƙanwata ma ga ƙanwata nan tana shan nono, to ita yar sai a bada ita. Kaga wannan tafi wancan, shi wancan ba a ma haifi ƙanin ba ko ƙanwar ana naƙudar haihuwar ƙanin ko ƙanwar, to shi za a bayar in sun kai ashirin da biyar zuwa talatin da biyar. Da sun kai talatin da shida har zuwa arba'in da biyar to sai ka bada ɗan mai shan nono gashi ga ƙaninsa ƙanin yana shan nono ko ƙanwa tana shan nono to wannan shine wanda ya gama shekara ta biyu ya shiga cikin ta uku a jerin shekaru kaga sun ƙaru an ƙara adadin shekarun wanda za ka bayar ko kuna gane wannan lissafin masha Allah wa fawqahu alhiqqu walhiqqa to kuma wanne ne sama da binu labunin ko bintu labunin shine sai aka ce ma akwai alhiqqu alhiqqu namiji alhiqqatu mace sun ce alhiqqu shine wanda ya cancanta ko alhiqqatu wadda ta cancanta ma'ana ya cancanci a fara dora makaya za a iya hawansa a kuma dora maka kaya za a iya hawanta za a iya dora mata kaya sannan raƙumi in mace ce raƙumi zai iya barbarata zai iya binta wannan shine daruqatal fahali kamar yanda yazo a wata ruwaya na fata an gane to yanzu wannan shine wanda ya cika shekara ta uku ya shiga ta ina ta hudu shine in namiji ne hiqqu in mace ce hiqqa to idan raƙuma suka haura yanzu kaga an ce ma daga 25 har 35 binu makhad ko bintu makhad daga 35 har zuwa nawa na'am 46 ko to za a koma bayar da ainihin wato binu labunin ko bintu labunin to in suka haura haka kuma kaga sun ƙara yawa to sai kuma ka bada ainihin wato hikku namiji ko hikkatu mace to idan kuma suka ƙara yawa raƙuman naka wa fauka hutu ko kuma wanda ke sama da hikka ko hikku din shine aljaza'u tutturni wal jaza'atu ko tutturna in mace ce to ita kuma wannan ita ce wadda raƙuman da ya gama shekara ta hudu ya shiga ta nawa ta biyar shi ake kira da aljaza'u in kuma mace ce wadda ta gama shekara ta hudu ta shiga shekara ta biyar ita ake kira da aljaza'atu to ita za ka bayar ko kun gane gabar karatun farko da ya ce mai suna karuwa shekarun wanda za ka bayar suna karuwa in sun ragu kuma shekarun wanda za ka bayar su ma suna raguwa mafhum wa kullama kasuratil ibulu duk sanda raquma suka yawa zada sinu shekarun wanda zaka bayar a zakka shi ma sai ya karu ila an yasila sinu har zuwa lokacin da shekarun za su kai ila muntahahu karshe kaga karshen shekarun raquma shine raqumi ya zama jaza'u ko jaz'atu fahina idin to a irin lokacin da an kure shekarun raquman to ja'ala ziyadatu adadil wajibi fi muqabalati ziyadati adadil mal to a nan lokacin kuma za a ƙara adadin abin da zaka bayar na wajibi a daidai lokacin da adadin dukiyarka ya ƙaru in aka wuce gabar da zaka bada jaza'a to shine sai ka ji an ce in sun kai 60 to kuma zaka bada bintu makhadin guda biyu ko bintu labunin guda biyu in sun kai casa'in za ka ba da hikka ko abinan bin labunin guda biyu ko bintu labunin binta labunin guda biyu ko kuma ainihin wato hikka guda ɗaya ko hikkatani guda biyu ko jaza'a ko jaza'atani suna yawa har kuma a kai shekarun gabar da za a ce duk guda kaza a ba da hikka duk guda kaza a ba da bin abinan jaza'a shi kenan raƙuma sun yawa kenan an gane wannan lissafin na raƙuma kenan faqtadar hikmatuhu sai hikimar ubangiji ta'ala sai ta hukunta an ja'ala fil amwali qadaran sai Allah ya sanya wa dukiyar wani gwargwado ya hatamilul muwasa wanda wannan gwargwadon zai iya daukan kashe-kashen wala yujhifu biha kuma ba zai raunana dukiyar ba ba zai lalata wa mutum dukiya ba a cikin guda kaza an ce ka bada kwaya ɗaya ko kwaya biyu suna ƙara yawa ana cewa ga abin da za ka bayar duk za ga abin da aka ce ka bayar ba wanda zai gigita dukiyar ba ne wa ya kafil masakin kuma abin sai ga ya gamsar da su kuma miskinai wanda aka ce za a ba su su miskinan duk wanda ka ɗauki wannan guda ɗayan a matsayinsa na miskini ka bai sai ga ka gamsar da shi kai dukiyarka ba ta yi rauni ba shi kuma miskini abin da ka ba shi ya gamsar da shi fawaƙa zulmu min ta'ifatai ne saboda ana samun zalunci ya faru daga ɓangarorin guda biyu alganiyu ana iya samun zalunci daga mawadaci daga mai kuɗi bi man'ihi ma aujaba alai ta hanyar ya ki bayar da abin da ya wajaba a kansa wannan ana samun irin wannan matsala yana da raƙuma guda sun haura talatin da biyar ya kamata ya bada binu labunin ko bintu labunin amma sai ya bada ta kasa saboda ya ga yanzu binu labunin ko bintu labunin a kasuwa kudinsa zai kai kaza akalla tsakaninsa da wanda zai bayar da wanda ya bayar kai akalla ana iya samu tazarar kudi mai yawa za ka iya bada ta kasa maimakon ya bada na sama kaga wannan zalincin akan same shi daga mawadata ko masu dukiyar dabbobi maimakon ga wanda za su bayar sai su bada wanda ba ta kai wannan ba wal akhizu bi akhadhihi ma la yastahiqu ko kuma ana iya samun zalunci daga mai karbar shi talakan kenan ko mai karɓar zakai ya karɓa abin da baya cancanta da ya zo ya kirga dabbobin kara kuma sai ga 25 ne ko ya ga 30 ne ko 35 ya kamata abin da zai karɓa a wajen ka a matsayin zakka ya kamata ya karɓe binu makhab ko bintu makhabi kawai da ya zo sai ya kama maka binu labunin ko bintu labunin ya zalunce ka ba ita ba ita aka ce kama ba ko kun gane wannan da aka ga ana iya samun zalunci daga bangarorin guda biyu ko dai shi mai dukiya ya ki bada wadda ta cancanta ya bayar ko mai karɓar zaka ya karɓi wadda ta wuce wadda ya kamata ya karɓa to duk wannan ana iya samun zalunci daga bangarorin guda fatawallada min bayni ta'ifatayn dararun azimun alal miskin alal masakin to wannan sai ya haifar daga bangarorin guda biyu sai ya haifar da cutarwa mai girma alal masakin da kuma su talakawa miskinai da za a mazaka na farko inda za a zalunci talakan da za a ba shi ne wadda ta kamata a bashi sai aka bashi ta kasa ita inda za a zalunci talakan sai aka karbo masa wadda bai cancance ta ba kaga an sa shi ya ci zalunci na fata ga kawo kowanne shi an cutar da shi shi abinda talaka yake so a bashi gwargwadon da shi ne shari'a ta ce a bashi mafhum wallahu subhanahu wa ta'ala dan gudun irin wannan sai Allah subhanahu wata'ala tawalla kismatas sadaqati sai ya jubunci raba zakka bi nafsihi da kansa saboda an san in aka kyale mutane aka ce to kai mai dukiya lissafa kawai ka bayar ba ayyana maka ga wanda zaka bayar ba ai ka san a san zuciya da kuma san dukiya irin can mai ita ba zai iya bada wanda take bibba ba zai bayar da wanda take ta can kasa ne shi kuma mai karɓar zakan aka fi zuba masa ido ba a sa masa iyaka ba aka ce zo ka kirga dabbobinsa ka cire zakka kai ka san sai ya duba katuwa ya ɗauka shi sa Allah ya san za ke samun wannan matsala daga masu kuɗin ko kuma masu karɓar zakkar to sai Allah bai danka raba zakka a hannun kowa ba sai ya raba shi sa sai aka ce in dabbobinka sun kai kaza ga irin wanda za ka bayar kuma an faɗa ba wani kwane-kwane an gane ko an gaya ma dan kan mai karɓar zakka ya zo ya zazzare ma ido ya karɓi wadda ba ita ba za ka ce a ai ga wadda shari'a ta ce a karɓa kar kai kuma mai karɓar zakka mai dukiya ya mai da kai wani buta can ka zo ya ce ga wadda zai bayar ka ce a ai dabbobin ka guda ta ai da guda kaza ne iri kaza aka ce a karɓa mafhum wajazza'aha kuma Allah ya karkasa zakkar samaniyata ajza'in wato ga waɗanda za a ba zakar sai Allah ya kasa su kashi takwas ya jima'u hasin fan amma dukkan nau'i takwas ɗin da aka ce a ba zaka nau'i biyu ya tattare su duk suna komawa ne zuwa ga nau'i biyu duk da an karkasa su kashi takwas amma duk in ka kalli kashi takwas ɗin za ka iya fasa su kuma ka ce nau'i biyu ne gaba da yansu kaga kenan ashe an cire zakar wani za a ga yana iya kokarin sai cire zakat tsakani da Allah a wajen rabon yake samun matsala sai ya raba waɗanda ba su aka ce ya raba na fata an gane ko ya raba bayan da aka ce a raba domin an ce ka ba wa mutum abin da zai ishe shi sai ka ɗauki dubu biyu ka ba mutum zakat yanzu a wannan lokacin ka ba mutum dubu biyu ya yi to a ce zakat ka ba yi sadaka ne ka ba shi fi sabi da ko dan wannan ina ganin kila duk inda aka karya da ita da safe ta gama to ana son a ba mutum wanda shi yasa malamai suka ce akan kalli nauyin mutum wajen bashi zakka in ka ga wannan mai iyali ne yana da tarin iyali to ba daidai zaka bashi da wanda shi kuma matarsa ɗaya da ɗansa ɗaya ba ba daidai zaka ba wanda shi kuma har yanzu bai ma yi auren ba amma sai ga wani lokaci saboda shi wannan ya fi kusanci da ainihin wato mai dukiya sai ga an ba shi kaso mai yawa ga kuma wanda ya cancanci ya samu kaso mai yawa ba a ba shi ba shi sa aka ce akan kalli yanayin mutum da nauyin iyalinsa wajen ba shi zakka to amma sai a yi ta bai ɗaya kawai a ce a sassa dubu biyar biyar a yan bulon kawai abu makota a basu wani matansa biyu yayansa ashirin saboda a gane fikihun zakka so ake a rage wa masu talaucin cikin jama'a a rage musu radadi yanzu ka ɗauki abin da zai ishi mutum a shekara ka bashi kaga an sallame shi a nan sai kuma ya ji da wasu sabgogin na yau da kullum an gane ko to shi yasa sai Allah ta'ala ya kasa ta tsamaniyata ajza'in yan wato ya kasa ta gida takwas ya jima'u hasin fan amma kashi gida takwas din nan nau'i biyu ya tattare su a haduhu ba ɗaya daga cikin wayanda Allah ya ce a ba zaka man ya akhuzu akwai wanda ya ana bashi zakka ya karba ne li hajatin saboda bukata mabukaci an fahimta akwai mutanen da nau'o'in mutanen da ana ba su zakka ne don su mabukata ne yake cewa faya akuzu bi hasabi shiddatil haja ka gani zai karbi zakkar ne gwargwadon tsananin bukatarsa wa da'afiha da raunin bukatar ka ji karatun ko sai ka kalli wannan yana da tsananin bukata wannan bai kai shi bukata ba to ka yi la'akari da haka wajen bayar da zaka ka zama mai fiƙihu mana ga dukiya Allah ya baka ya baka amma baka da fiƙihu wannan wahadahu la sharika lahu a shago yake ka ɗauki kuɗi mai nauyi ka bashi wannan ga iyalai sun bai shi kuma ka bashi kasa da wannan a'a sai ka kalli wa yafi tsananin bukata ko ƴan uwanka zaka raba duk zaka raba zakkan ne based on wannan yanayin a cikin ƴan uwan naka makusanta akwai wanda ya fi tsananin bukata fiye da wani kila ba kwa shiri da shi sosai ko kuma ba a kusa da kai yake ba sosai ko ba ya kawo gaisuwa akai akai amma fa ya fi wanda yake kawo gaisuwar bukata to in za ka yi yadda Allah ya ce wancan shi za ka baka so mai yawa shi kuma wannan ka ba shi daidai bukatarsa ko an gane wannan wa kasaratiha wa qillatiha sannan shi mabukacin yana karɓar zakkan ne gwargwadon tsananin bukatarsa ko da raunin bukatar wa kasaratiha da yawan bukatar wa qillatiha da karancin bukatar duk ana kallon wannan a wajen bawa mutum zakka sai a kalli wannan yana da wato yawan bukata wannan kuma ba shi da yawan bukata wa humul fuqara kaga wayannan nau'in sune al fuqara talakawa wal masakin da miskinai wa firriqab da kuma bayi wayanda ainihin wato bayi wa sabil da kuma dan tafarki kun gane wannan wayannan duk suna cikin kashin farko kaga su ma duk Allah ya rarraba su a cikin wancan kashe-kashen guda takwas amma duk wayannan zaka tattare su a nau'i daya duk mabukata ne mabukata ne har malamai sun tattauna suka ce wai da fakiri da miskini wa yafi bukata an yi saɓani wasu suka ce almiskin huwa alfaqir alfaqir huwa almiskin aka ce a ai in haka ne to kaga qur'ani ya zo da wani abu wanda yake ba hikima kenan ya zai ce alfukara wal masakin kuma a ce abu ɗaya ne lalle ko shakka babu alfukara daban almasakin daban wasu suka ce alfukara sun fi tsananin bukata fiye da almasakin wasu suka ce almasakin sun fi tsananin bukata fiye da alfukara suka ce alfukara wasu suka ce shine wanda kullun abin da zai ci sai ya fita in ya cinye na yau ba shi da na gobe ko in yana da na gobe da jibi dogata dole sai ya fita shi kuma almiskin suka ce zai iya yiwa ma yana da na wata daya ko na wata biyu kaga duk yawanci ma'aikata yanzu almasakin ne ko yana da abin da zai ishe shi wata daya amma bayan to da ne shi ma kaji an ce da ne yanzu shi ma yana cikin alfukara ko a ma'aikatan gwamnati ne wafin riƙab da kuma arriƙab arriƙab shine bayi wani lokaci za ga wato arriƙab akwai bawa bawa muna da wajen kala uku kaga akwai almukatab akwai almudabbar akwai ummu walada akwai kuma alqin shi bawa mukatab shine bawan da ubangidansa ya ce masa ka dinga biya na duk wata ka kawo kaza ko duk sati ka kawo kaza ma'ana ina so ka fanshi kanka zaka biya miliyan daya amma na san baka da miliyan daya nan amma daga nan da zuwa shekara daya ka dinga kawowa abinda ka samu ana rubutawa ran da ka biya miliyan ɗaya na yan ka yan kafan shi kanka wannan shine bawa bukata to yanzu bawan da aka dora masa irin wannan fansar za a iya bashi zakka dan ya fanshi kansa ya fara biya kaɗan kaɗan sai wani mawadaci ya fitar da zakka sai ga wannan bawan mutumin kirki ne gashi kuma yana wahala a rayuwa sai ce wani naji an dora ma fansa ga kuɗi je ka fanshi kanka ba abin da ya kai yanci daɗi sai ya ɗauki kuɗin lokaci ɗaya je ya ba mai gidansa shi kenan ya yantu an gane ko to wannan ana ba shi zakka don ya fanshi kansa wabin sabil da kuma matafiyi matafiyin da guzurinsa ya yanke to wa'annan duk suna karɓar zakka ne saboda bukata athani sai sinfi na biyu man ya akhudhu wanda akwai wanda yana karɓar zakka ne liman fa'atihi saboda amfaninsa a abin da ya shafi zakka din wa humul amiluna alaiha sune masu aiki wajen tattara zakka ma'aikatan hukumar zakka su ma ana ba su zakka ma'aikatan hukumar zakka koda masu kuɗi ne koda suna da albashi to kuma suna cikin abin nan duk da cewa wasu malaman sun ce kar ya zamanto suna da albashi in suna da albashi to kaga an riga an sallame su ma'aikatan gwamnati ne suna da pension da gratuity to kawai su yi wannan zakar aikin ai dan ita aka dauke su ake biyan su wasu malaman suka ce in ana biyan su to ba sa ciki an gane ko al'amiluna alaiha su ne masu aiki wajen tattara zakka to su ma suna daga cikin beneficiary na zakka wanda za su amfani zakka wal mu'allafatu qulubuhum da kuma wayanda ake lallashin su su musulunta al mu'allafatu qulubuhum sune wanda ake tarerayar zuciyarsu gashi dai yana da kyakkyawan mu'amala gashi yana zaune a cikin al'umman musulmi gashi kuma mabukaci ne an gane ko ko kuma ba mabukacin bane amma ana ganin jarinsa bai da karfi inda za a dauki kamar miliyan biyar a bashi zai iya musulunta yana da miliyan ɗaya yana dan jujjuya kayansa sai wani mai kuɗi kuma ana zaune ana mu'amala da shi sai wani mai kuɗi ya cire zakka sai ya dauki naira miliyan biyar sai ya bashi daga ah wannan addinin haka yake ba addinin mu ɗaya da mutanen nan ba amma har wannan zai iya sa shi ya musulunta amma wasu malaman suka ce wasu malaman suka ce wannan almu'allafatu qulubuhum yanzu babu su babu wani wanda ake rarrashin sa ya musulunta ana wannan wasu suka ce an yi wannan ne lokacin musulunci yana da rauni lokacin musulmi ba su da yawa amma yanzu duk mun cika duniya har sai an rarrashi wani da haka wasu malaman suka ce almu'allafatu qulubuhum an tsayar da ita babu ita wasu kuma suka ce a'a babu dalilin tsayar da ita domin almu'allafatu qulubuhum an sanya ta a cikin lissafi dan haka har yanzu suna nan da aka har yanzu za a iya yi mutum da'awa da kuɗi kuma ya musulunta na ba ta gane to wayannan su ne nau'i na biyu kaga kenan a can kana da alfukara almasakin arriqab ibn sabil to nan kuma kaga kana da al'amiluna alaiha akwai almu'allafatu qulubuhum sai kuma walgarimuna walgarimuna li islahi dhatil bayn sai kuma algarimuna wayanda ake bi bashi wasu suka ce ana bin su bashi ba wai su suka ci bashin na ganganci ba sun ci bashi ne li islahi zatil bayin dan gyara tsakanin mutane da ake nema a samu sabani wane yana bin wane bashi kuma ya kasa biya abun yana nema ya kai su ga mahukunta ko an je gaban mahukunta ana nema a kai shi furzin sai kai ka ji labari sai ka je ka ranto kuɗi kai ma sai ka je ka beli wancan cewa a sake shi nawa ne miliyan ɗaya sai ka ce to ga miliyan ɗaya kai ma hawa kai bane kai ma kuma ba taka bace arowa kai to yanzu wani mai kuɗi ya ji a unguwar ai wane shi ya kashe wuta tsakanin wane da wane kuma wallahi shi ma ba kuɗinsa bane shi ma rantowa ya dan kar a samu saɓani da lalacewa tsakanin wane da wane shi ya je ranto kuɗi ya je ya biya dan abubuwan sabu nan yanzu miliyan ɗaya tana kansa Allah haka ne to mai kuɗin ya cire zakka shi ma sai ya sa shi a ciki sai ya bashi dan ya je ya warware wancan bashin da ke kansa an gane to wannan kaga shi ma yana daga cikin wayanda suke amfanar zakka wal guzatu fi sabilillah sai kuma mayaka wayanda suke yaki dan daukaka addinin Allah fa in lam yakun al akhizu muhtajan idan mai karbar zakka ba mabukaci bane wala manfa'atan fihi lil muslimin sannan shi ba wani aiki yake yi da yake amfanar da musulmi ba fala sahama lahu fi zakati a haƙiƙanin gaskiya babu shi a cikin zakka kaji dalilin da yasa ake ba mutum zakka ko dai yana cikin rukunin mabukata ko kuma yana cikin rukunin mutanen da suke amfanar da musulmi da musulunci an gane in yana cikin wannan za a bashi zakka amma kai baka cikin almuhtaj kai ba mabukaci bane ɗaya na biyu kuma ba wani aiki kake da kake amfanar da musulmi ba a to gaskiyar al'amari in an baka zakka ka karba to ba zakka ka karba ba dan baka cikin wanda Allah ya ce a ba zakka kai ma mai kuɗi in ka ɗauki wannan zakka ka ba irin wannan to ka sani ba zakka ka bayar ba dan baka ba baka danka ta a hannun wanda aka ce a ba ba faslun fi man yu'ta sadaqa an gane wannan karatun ya fito shi ma ko da haka kaga kenan ana bada zakka ga almuhtajun da kuma ainihin wato wayanda suke manfa'a ne lil muslimin faslun fi man yu'ta sadaqa wannan fasali ne na musamman game da suwa za a ba zakka wa kana sallallahu alaihi wasallam idza alima min ar-rajul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fahimci mutum annahu min ahliha yana daga cikin waɗanda suka cancanci zakka a aba ba sai ya tambaya ba manzon Allah yana bashi zakka wa in sa'alahu minha man la ya'rifu halahu a'ta بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci wani yana cikin mabukata yana cikin wanda suka cancanci a basu zakka manzon Allah yana bashi idan kuma wani mutum ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi zakka mimman la ya'rifu halahu daga cikin wanda annabi bai san halinsa ba bai san yana cikin mabukata ko baya ciki ba amma ya zo ya tambayi annabi ya ce a bashi zakka a ata annabi shi ma yana bashi amma ba'ada an yi khubirahu bayan manzo Allah ya bashi labari ya gaya masa annahu la hazza fi haligaliyin zakka babu rabo a cikin zakka ga mawadaci in ka san kai mawadaci ne ka karbi zakka to baka cikin wanda suka cancance ta wala liqawiyyin muktasib sannan babu rabo a cikin zakka ga mutumin da yake karfa mai sana'a aji in annabi ya san mutum yana cikin mabukata in ya tambaya zai bashi in kuma bai san yana cikin mabukata ko baya ciki ba ya zo ya ce a bayi zai bashi ya ce amma fa ka sani babu rabo a cikin zakka ga duk mutumin da yake mawadaci ne babu rabo a cikin zakka ga duk wanda yake kakkarfa ne kuma yana da abin yi yana da sana'a wannan hadisin imam abu dawud ya ruwaito shi hadisi na 1633 imam nasai a cikin azzaka hadisi na 2598 hadisin ubaidullah ibn adi ibn al-khiyar radiyallahu anhu hadisin kuma sahahul albani fi hadhihi sunan shak nasiruddin al-albani a cikin sunani abi dawud da sunan nasai ya inganta wannan hadisi kaji daga cikin mutanen da ake basu zakka shine mutum ya zamto mabukaci ne ko kuma ya zamto yana amfanar da musulmi amma mutum ba mabukaci bane shi ma mawadaci ne sannan kuma ko kuma mai karfi ne kuma yana da sana'arsa da take rike shi komai da komai yana gudanar da rayuwarsa da wannan sana'a baya cikin masu rauni da ba sa iya sana'a yana da karfi kuma yana da sana'a yana da abin yi to in an tashi rabon zakka ba shi an gane ko ma'ana ana so zakka ta fada hannun waɗanda suka cancanta wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafri'u tafriquha rarraba zakka ala almustahiqina ga waɗanda suka cancanta fi baladil mali a garin da mai kuɗin yake kuma ya samu kuɗin yanzu kana nan cikin tudun maliki duk makotanka da jama'ar da kuke rayuwa sun san mawadaci ne kai amma da ka tashi zaka cire zakka kawai ka kai ta ƙauyen ku wannan kuskure ne ko kuma a asalin ka ka taso asalin ku yan cikin gari ne da haka kawai in ka fitar da zakka kawai sai ka ɗauki kuɗin ka sai ka je can cikin gari sai ka rarraba ga nan inda kake raye wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana rarraba yana raba zakka ne a garin da aka karbi a garin da aka karbe ta a garin da mai kudin yake anan zaka fitar da zakar wa ma fadala anhum in ya so abin da yayi rara minha na zakar humila sai a ɗauko shi ilaihi sai a kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam fafarrakahu sai ya raba shi ba za ka taba jin an ce wani sahabi ya ɗauko zaka zaka mun karanta hadisin Mu'az yanzu kaga da yaje aka aika shi a matsayin y- wato gwamna kasar Yaman da aka zo magana zakka sai manzo Allah ya ce ka karbi zakkar su daga mawadatan ka mayar wa talakawa su ka raba wa talakawa kaga annabi bai ce ka kawo mun ita garin Madina ba da haka in an karbi zakka a inda aka karba anan za a raba ta in ya so in ta yi saura sai aka ɗauko ta aka kai ta inda ake ganin nan ma akwai mabukata babu laifi wa kazalika kana yab'athu su'atahu haka manzo Allah ya kasance yana aika masu karɓar zakka jam'in su sune as-su'at mufradin su kuma shine as-sa'i as-sa'i mai karɓar zakka guda daya as-su'atu jam'in su annabi yakan aika wakilai masu karɓar zakka ilal bawadi jam'i ne na badiya zuwa ƙauyuka an gane ko walam yakun yab'athuhum ila alqura annabi baya aika su zuwa alqaryu manyan garuruwa bal amara mu'azan bal ma manzo Allah ya umarci mu'az an ya akhudha da ya karbi zakkar min ahlil yaman daga mutanen kasar yaman din wa yu'diha fuqara'ahum ya ba wa talakawan kasar yaman din kaga ba ce kawo ta nan ba amma 'yan ƙananan alƙaryu ƙauyuka wanda za ga mutum shi kaɗai ne da family ɗinsa a ƙauyen to kaga mutum ba zai ba wa iyalansa da yake ciyar da su zaka ba to irin wannan wuraren sai a je wani kuma yana can cikin daji da 'yan dabbobinsa babu wanda zai ba zaka to in an je an lissafa sai a karɓo a wane ya yi noma a inda ya yi noman babu wanda zai ba zaka sai a tattaro irin wannan zakar sai amma amma mutum a cikin maraya a cikin gari yake in ya fitar da zaka sai ya raba ta a inda ya fitar da zakar walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ya ba'atha su'atahu ya aika masu karɓar zakkarsa illa ila ahli al-amwal adh-dhahira sai ga waɗanda suke masu kuɗi ne na fili sai ga ma'abota dukiya na fili min al-mawashi ko dai dukiyar dabbobi wa zarra wa thimar ko amfanin gona ma'ana hatsi da 'ya'yan itace to sai wa'anda annabi ya sani da haka wanda dukiyarsa yana da ita amma bai bayyana ba ba a san da shi ba ba a aika karɓi zakka a wajensa shi tsakaninsa da Allah in ya san tunda yanzu musamman a wannan lokacin za ka iya samun wani yana da kuɗi ba kama san yana da wannan tarin kuɗin ba kuɗinsa suna banki suna kaza suna kaza kuma kila mai iya cin hatsi ne ba shi ma ba wani cin kuɗin yake ba da za a iya gane wannan sai dai mutum shi tsakaninsa da Allah ya san kuɗinsa ya kai nisabi ya ɗauki kuɗinsa ya lissafa ya cire zaka amma masu kuɗin da sun bayyana a fili an san wani alajuwa ne mai kuɗi ne alajuwa ne mai kuɗi ne alajuwa ne mai kuɗi ne to irin su hukumomi su ake zuwa a karɓi zaka a wajensu wato alhazan ɓoye su kuma tsakaninsu da Allah in sun cire sun fitar Allah ya sani in ba su cire ba za su je su yi wa Allah bayani wa kana yab'athu al-kharisa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana aika masanin kirdado ya khurusa ala ahalin nakhali tamra na khilihim ya yi kirdado ga masu arzikin dabino game da dabinan da ke bishiyoyin dabinansu wa ahla ahalil karumi karumahum haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke yana aika ma'abota sanin kirdado ga ma'abota inibi su yi kirdadan inibansu, wa yanzuru kam ya ji minhu waskan sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya sa ido ya ga wusuki nawa za a kawo masa daga baya, fa ya hasibu alaihim minas zakati sai ya lissafa musu daga zakka bi kadari gwargwadonsa misali wato yanda ake yi mutum Allah maɗaukakin sarki ya ba shi arzikin gonar dabino ko inibi duk suna cikin abin da ake ba da zakkarsu wani za a gan shi bishiyar dabinansa ta fi guda ɗari to idan lokacin dabinan ya yi kafin ya yanke shi ya sako da shi ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana aika akwai waɗanda suke masana kirdado in aka ce kirdado wanda zai zo ya kalli bishiyar dabina in ya kalle ta ya zagaya ya duba ce ce wannan bishiyar dabinan in an sauke dabinan ƙasa zai kai buhu biyar sai a lissafa bishiya sai a yi musu nambari wannan ita ce bishiya ta farko za a samu buhu biyar in an yanke ta wacce ita ce bishiya ta biyu ita kuma ya zagaya ya ce wannan ita tafi yaya za a samu buhu shida wannan fa ya ce ito wannan gaskiya na gaba ta kai wannan ba za a samu buhu hudu wannan fa ya ce a wannan da tafi su zai kai buhu goma sai a lissafa bishiya mai lamba ta daya buhu kaza wannan duk an kirda an yi lissafi an gane abu na farko an yi haka dan a tseratar da masu dukiyar yanzu masanin kirdado ya zo kirdada ya yi lissafi ya yi kintace cewa wannan za ta kai kaza wannan za ta kai kaza to sai a kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam lissafin don a kawo lissafin idan lokacin yankewa ya yi kai mai arzikin dabinan in ka kawo zakar za a auna a gato ai an tura dama wakili ya je ya yi sobeyin ɗin gonaka an ga za a samu buhu hamsin a cikin gonaka da aka buhu hamsin an yi dubai dubai 10 nawa kenan za a samu buhu biyar ya haka mana buhu hudu ko kun gane wannan yawwa za a ga ko kuma sai ka kawo buhu shida sai a ce ah to ai masanin kirdado ya ce gaba ɗaya bai fi buhu abin nan hamsin ba to kuma ka kawo buhu shida ya ce ah ai kuma hadda ihsani ne ya ce to madalla Allah ya saka da alkhairi dan abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke tuna mas, ke tura masanin kintace kuma wannan wani ilimi ne da baiwa Allah ta'ala ya yi musu in mutum ya kalli bishiyar da binan sai ga koda za a dan samu yan matsala ta lissafin da ya bayar za ga ya dan yi ƙasa kaɗan ko ya dan yi sama kaɗan in ya ce za a samu buhu biyar to zai wahala a ga ba a samu buhu biyar din ba kila dan ɗoriya ko kuma bai kai buhu biyar ba da kaɗan to wayannan su ake turawa irin wannan wuraren bishiyoyin dabinai ko gonakin dabinai da gonakin inibi to in aka yi wannan sai aka kawo annabin lissafin sallallahu alaihi wasallam wa yanzuru sai kuma annabi ya zuba ido ya ga kaifa yaji'u minhu wasqan wusiki nawa za a kawo masa wusiki nawa ne zai zo masa daga gona kaza daga gona kaza daga gona kaza fa ya hasibu alaihi min zakati bi qadari sai lissafa musu zakkar da za su bayar gwargwadon wannan kirdadan da aka yi ban sani ba wannan magana kirdadan ko kun gane ta an fahimta ko wa kana sallallahu alaihi wasallam ya amuru al-kharisa sai dai bisa adalci na annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar wannan mai kirdadan an yada alahumus thulutha aw ar-rubu'a fala yakhrusuhu sai annabi ya ce to kai in ka je kirdadan ka bar ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa uku na kirdadan yanzu misali idan masanin kirdadan sai zo ce za a samu buhu ɗari uku a cikin gonar wani sai annabi ya ce to abinda ya kamata a bashi buhu ɗari biyu an baba mai gonar nawa ɗaya bisa uku an ban masa buhu ɗari ko in ya zo ya ce a wannan gonar za a samu kwano ɗari shida sai a ce a toba sha ɗari hudu kaga shi mai gona an ɗan ba shi wani ɗan gab ba a matse shi ba adadin exact abin da za a samu ba shi aka kawo ba an gaya wa shi wanda zai je wannan aikin ya ɗan rage wa mai gona wani adadi saboda ɗan abin da ka iya tasowa tana iyawa bayan an zo an yi kirdadan an tafi a dan samu kwari su zo su dan yi ta'adi ko a dan samu wata yan matsala ya zama to shi kuma adadin yayi ƙasa to shi sa sai aka ce duk abin da zai dan iya faruwa an ban masa ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu cikin lissafin kun gane wannan me yasa lima ya arun nakhila saboda irin abin da ke iya bujuro wa dabino minan nawa'ibi na wasu illoli ko aibobi ko wasu musibu su ne annawa'ib jam'i ne na na'iba akwai abin da ka iya tasowa bayan an kirdadan ko a samu wata cuta ko wata tsutsa ta zo ta kama dabinan ta lalata wani bangare na dabinan sai ga an samu ainihin wato hasarar wasu bayan an yi kirdadan shi yasa sai annabi ya ce to a bawa mai gona ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu wa kana hadha al-kharsu likay tuhsa zakatu qabla an tu'kala thimar wa kana hadal kharusu irin wannan kirdadan ko kintacen da ake zuwa a ɗauko lissafin ana yin sa ne likai tuhusar zakatu dan a lissafe zakkar qabala an tu'kala thimar tun kafin a ci ƴaƴan itacen wato farraka tun kafin a rarraba su wal yatasarrafa fiha arbabuha kafin a kai lokacin da ma'abota gonakin za su fara tasarrufi da amfanin gonarsu bima sha'u yanda suka ga dama wa yadmanu qadarar zakati su kuma lamunce wa gwargwadon abin da za a bayar na zakka shi yasa sai ai haka kaga kenan idan akwai hukuma wadda ta wannan aikin ya shafe ta to ana iya gano damunar bana an san manyan manoma waɗanda nomansu yana kai nisabin zakka an san adadinsu a yankin sannan lokacin da amfanin ya iya kaiwa an gano gonar wane za a samu kaza gonar wane za a samu kaza kaga hukumar zakka tana da alƙaluman kintace wato approximately za a iya samun buhu kaza bana tun kafin mai gona ya yanke ko masu gonaki su yanke amfaninsu kafin a kai ga wane ya ba wane ko an siyar da wani kaso a ciki da an riga an tattara alkaluma ga abin da za a samu an gane ko to wannan shine sa ake tura irin wannan kirdado da lokaci yayi ko to insha Allah sai mu tsaya wa lam yakun min hadihi akhzuha min al-khayl insha Allah babu zakka a cikin dawakai da bayi da alfadari da jakuna da kayan lambu ko kayan rafi sai mu tashi nan insha Allah abinda ba karanta ya zama daidai Allah ya ba mu nada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin in bayi da shi ya zama ba shi da sana'a kenan shi za aka sa sharaɗi guda biyu afuwan tambayarsa shi ne an ce idan mutum mai ƙarfi ne kuma mai sana'a ba za a ba shi zaka ba to sai dattijo yake tambaya cewa wai in ba shi da kuɗi fa to an ba shi da kuɗi ya gaba da sana'a kenan shi sa ba ƙarfi kaɗai aka ambata ba aka ce ƙawiyin muktasib ko ƙawiyin muktasib sai aka haɗa ma abubuwa guda biyu yanzu misali za ka iya ganin saurayi ne kuma kafinta ne an gane ko yana da gidaje yana da motocin hawa yana gudanar da iyalansa yana taimakawa iyayensa duk da wannan kafinta kaga sana'a ce ta karfi yake yi mai karfi ne kuma yana da sana'a yanzu wannan baya cikin wanda zaka ba zaka wani walda yake yana yana yin walda irin manyan kofofin nan na gidajen manya da masana'antu da ma'aikatun gwamnati irin manyan kofofi na alfarma yake yi ai kaga aikin wahala yake karfi aikin karfi ne amma kuma yana da sana'a to wannan shi ma baya cikin zakka shi yasa sai aka kawo sharadi guda biyu ya zama mai karfi mai sana'a kenan ana iya samun gashi mai mara karfi ne amma yana da abin yi in aka ce mara karfi ma'ana dattijo ne amma kuma akwai wadata ko kuma kana iya samun gashi mai karfi ne amma ba shi da sana'a an gane ko to shi yasa sai aka ce wancan mawadaci wanda yake dama can shi ake sa ran ma ya bada zakka wannan baya halatta ya ci zakka shi yasa a hadithin da ibn hajar ya kawo shi cikin bulugul maram ya kawo nau'in mutane guda biyar da ba sa cikin rukunin zakka amma suna iya cinta ta wata hanya yanzu mawadaci zai iya cin zakka ta ina ba kai tsaye ba zakkar aka cire aka bashi ba a kila zakkar aka ba wani sai zo ya siyan masa misali sai ka fitar da zakkar sa sai ka ba wani mabukaci shi kuma sai ga wannan zakkan wannan san yanzu shi a matsayinsa zai yanke wannan san yanzu ya ka gida a ci sai dai ya yi mai sai dai ya siyar to sai kai kuma ka zo ka siyi san kai asalin san zakka ne amma kai a zakka ya zo ma siya kai ko kuma sai aka ba wa wani zakkar amfanin gona dan uwanka ne cikin amfanin gonan nan zai kawo ma ziyara nan cikin birni sai ya waru wake kwano biyar sai ya kawo ma gidanka yanzu ka kai mawadaci ne kai tsaye ba za a baka zakkar wake ba amma shi an bashi da ya tashi shi kuma sai ya ɗebo wani abu zai kawo ziyara ta zumunci sai ya zo ma da shi yanzu ka ci waken a matsayin zakka ko a matsayin kyautar da ɗan uwanka ya kawo ma ina fata an gane to duk mutumin da yake mawadaci ne kai tsaye ba a ba shi zakka sai dai ya ci zakka ta wata hanya irin wadda shari'a ta ba da dama ɗaya kenan sannan duk wanda yake mai ƙarfi ne kuma yana da sana'a shi ma baya cikin rukunin wayan da ake ba zakka da ko da yana da ƙarfi ba ƙarfin kaɗai ba ya zamto yana da sana'a in yana da waɗannan abubuwan guda biyu shi ma a zare shi daga cikin list ko da da ana bashi sai haga yanzu yana da ƙarfi yana da kafaffiyar sana'a kamar walda kamar ɗinki kamar kaza kuma tana kai masa akan wannan harkar sai ka goge sunansa daga ciki sai a duba wani wanda shi kuma bai cika wannan ka'idojin ba sai a maye gurbinsa da shi ba za a zo a ce wannan suna cikin list kullum a ya kamata kai ma mai bada zakka ka dinga updating na gaskiya yanzu an ce alhamdulillah rayuwarsa tana gudana yadda ya kamata sai ka cire shi daga cikin lissafi sai ka sa ka maye gurbinsa da wani an gane ko amin amin Allahu ta'ala amin amin na'am
makwabci na kasuwa ta nan wani gida ne ya fi cancanta to yana tambaya wato makwabci na gida da kuma makwabci na kasuwa gurin sana'a wa ya fi cancantar a ba zakka a cikinsu tambayar da yake nan makwabci na gida ne ya fi ko makwabci na kasuwa to muka kalli karatun sai a duba wanne ya fi bukata tana iyawa na kasuwar ya fi bukata fiye da makwabci na gida idan akwai yalwar zakar yadda za a ba wancan a ba wannan sai dai wancan tasa sai tafi yawa tunda ya fi bukata shi ma wannan a bukatan yake amma bukatar wancan na kasuwa ya fi wannan ko bukatar wannan na gidan ta fi ta wancan na kasuwa to in ka tashi kamar yadda muka karanta a karatunmu shi wancan mai tsananin bukatar da yawa sai ka bashi gwargwadon bukatarsa shi kuma wanda bukatar tasa ba mai tsanani ba ce kamar wannan sai ka bashi gwargwadon bukatarsa in zai yi haka ya kamata idan kuma kila zakar ba mai yawa ba ce kana ganin mutum ɗaya ne za a ba to sai ka duba wa ya fi tsananin bukata a daidai wannan lokaci sai ka ba shi an gane ko yawa wallahu ta'ala adam to abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa